هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك يوغا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا يمتشنا أشرين دبيو قوة الصفر hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1446 wadda ya daidai da 26 ga watan 8 shekara 2024 miladiya ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai albarka masallacin asheik muhammad kabir ahmad azare da ke unguwar makarahu ta cikin garin azare jihar Bauchin najeriya sannan muna karatu cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad na babban malami ibn al-qayyim al-jawziya Allah ta'ala wato ainihin ya mishi rahama karkashin tahdibi na sa'ad ibn abdurrahman al-husayn Allah ta'ala duka ya saka ya musu da alkhairi zama da ya gabata mun yi bayani ko malam ya wato ainihin yi mana gabar gaba wacce ta yi bayani akan yakin annabi sallallahu alaihi wasallam da kabiran banul mustaliq yakin da ake ce da shi ghazwatu banil mustaliq ko kuma al-muraisir mun ce ghazwatu an kira shi da yakin banil mustaliq saboda wannan kabila ita ce ta hadu ta tattara wato ainihin ƴan uwanta domin su yaki annabi sallallahu alaihi wasallam amma an kira ta da ghazwatul muraisir saboda gurbin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aukan musu ya same su rafkane kama su a matsayin bayi shine wannan guri na ruwa da ake ce da shi al-muraisir sannan mun ji wanda ya hada wannan yaƙi shine wato dirar dan ko al-haris dan abi ad-dirar dan abi dirar wanda da ƙarshe har yarsa sai da aka kama a matsayin baiwa ita ce juwairiya bintul haris wanda da ƙarshe ta fado a hannun sabit ibn qais wanda daga ba ya nemi ta nemi mukataba wato ta bada wani kuɗi ta zama intacciya annabi sallallahu kuma ya wato ainihin biya a matsayin sadakinta ya wato ainihin aureta daga cikin abubuwan da suka faru a wato ainihin bayan an gama wannan yaƙi mun ji cewar daman tun farko munafukai sun shiga cikin yaƙin wanda daga cikin abin da ya faru kuma daga cikin wanda yake cikin tafiyar akwai abdullahi bin ubay bin salud wanda kuma shi shugaban munafukai ne ya shiga musulunci ne domin ya kare dukiyarsa da jininsa ba wai da gaske yake ba wannan kuma shine munafunci mutum ya bayyanar da akasin abin da ya koye a zuciyar shi to da aka je yakin mun ji cewar wani dan wato ainihin makka ya canki dan madina shi dan madina nan sai shi ya lal ansar mutanen madina ku zo ku taimake ni shi ma dan makka da ya ji haka sai shi ya lal muhajirin mutanen da kuka yi hijira daga makka kuka zo madina ku taimake ni daga ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato kwantar da wutar talafa bayan nan sai abdullahi bin ubay bin salul ya samu labari cewa wani dan makka da ya hijira ya canki dan madina sai ya ce sun aikata haka sai yake cewa la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfad daga ne ya fara cewa to ku dina ta abinda abdullahi bin ubay bin salul ya faɗa amma kun ji yazo ringa rantsuwa cewa bai faɗi wannan ba daga ƙarshe Allah ta'ala ya saukar da suratul munafiqun yana gaskata wato ainihin maganar Allah yana gaskata maganar wato zai dan alham da ya ji daga Abdullah bin Ubay bin Salul daga cikin abubuwan da suka faru kuma lokacin da Annabi sallallahu yana dawowa wato sahabbai sun samu bishi sun samu guri da za su huta sai wato ainihin wani balaraban kauye Annabi sallallahu an bashi wata bishiya mai yar inuwa Annabi yana bacci sai balaraban kauye din ya lallabo sai dauke takobin Annabi sallallahu domin ya kashe shi har zai kashe annabi yana kwance sai ga in ya kashe shi yana kwance bai nasara ba sai ya tashi shi ya tashi annabi sallallahu ya ce waye zai kare ka daga gare ni annabi sallallahu ya ce Allah da ya ce Allah wannan takobi ya fadi daga hannun wannan balarabin kauye annabi sallallahu shi kuma ya dauka ya ce kai kuma fa yanzu zai kare ka ya ce wato ainihin ka zama mafi alkhairin mai wato ainihin kama mutum da laifi ko mai sakayya annabi sallallahu ya ce da shi ba za ka musulunta ba ya ce ba zan musulunta ba amma na yi alkawari ba zan yaƙe ka ba kuma ba zan shiga cikin mutanen da za su yaƙe ka ba annabi sallallahu ya bashi ya tafi da ya koma rigar su sai ya ce da su ji'tu min inda khairin nas na zo daga wajen mutumin da ya fi kowa alkhairi an yi masa abin da ya kai ya sakayya amma ya yafi wannan shine annabi sallallahu daga cikin waqi'ar da ta faru mun ce anan ne aka samu labarin kanzan kurege wato aka jefi Aisha radiyallahu anha da zina wanda har yanzu wasu daga cikin gurbatattu wanda suke jingina kansu ga addinin musulunci suke kan aqida cewa Aisha radiyallahu anha ta yi zina ko kuma mazinaciya ce wacce magana ce ta ƙarya ba ta da tushe ba ta da asali shi yasa yau insha Allah ta'ala nake so na karanto mana cikakkiyar kissar kamar yadda Aisha take faɗan abin da ya faru hakikanin shi domin mu san gaskiyar wato ainihin labarin Aisha radiyallahu anha wannan hadisin kuma da karanto mana yana cikin Sahih Bukhari da Muslim an gane kuwa asahul kutubil musannafa kamar yadda Imam An-Nawawi ya faɗa Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan arada an yakhruja safaran aqra'a baina azwajihi fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'a Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi ya kasance idan zai yi bulaguro yana yin ƙuri'a ne a tsakanin matan shi duk wacce ƙuri'ar ta ta fito sai ya fita tare da ita haka shiryar annabi sallallahu take in zai fita yayi bulaguro ƙuri'a yake a tsakanin matan shi haka idan mata biyu za a yi tafiyar da su zai yi ƙuri'a guda biyu duk wacce ƙuri'an ta fito kuma da ita za a tafi da ita za a tafi qalat radiyallahu anha wato Aisha take cewa fa aqra bainana fi ghazatin ghazaha sai ƙuri'a tsakanin mu cikin ɗaya daga cikin yakokin da yayi wanda shine wannan yaki na al-muraisi ko kuma yaki na banul mustaliq fa kharaja sahmi ta ce sai wato ainihin kibiyata ta fito fakharashtu ma'a sai wato ainihin na fita tare da shi ba'da ma unzila hijab bayan Allah ta'ala ya saukar da wato ainihin ayar hijabi shine fadin Allah ta'ala na cikin suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa ayyudan lakum ila ta'amin hazwa ashanta ko kuma faɗin Allah ta'ala ya ayyuwa nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihin cikin waɗannan ayoyi fa ana uhmalu fi hawdajin wa unzalu fihi masirana take cewa a tsawon tafiyar mu ana dauka na ne a hawdaj kuma a wato ainihin tsawon tafiyar mu ana dauka na ne a tsora ne a wato ainihin hawdaj haka a sauke ni akan shi kenan a wannan dan daki da ake akan raƙumi akan sa ake tafiya da ita قالت رضي الله عنها عائشة تكيشوا حتى إذا فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل wato take cewa har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato ainihin gama wannan yaki ya juyo wadanauna min almadina sannan muka fuskanto madina adana lailatan birrahi wato a wani dare wato sai umarni ya ba da labarin kowa wato ainihin ya sanar cewa kowa ya shirya za a karisa tafiya faƙumtu hina adanu birrahi lokacin da annabi sallallahu alaihi wannan sanarwar sai wato ainihin na wato ainihin tashi famashaitu tace na dan yi tafiya hatta jawaztul jaysh sai wato ainihin har na ketare wannan rinduna domin ta je ta biya bukatar ta kenan falamma qadaitu sha'ani tace bayan na gama biyan bukatata aqbaltu ila rahal sai na cinkaro waɗannan wato ainihin ayari na mutane falamastu sadri tace lokacin da in tinkaro su sai na shafa kirjina فإذا عقد لي من جذع أظفار قد انقطع tace sarkar da take wuyana da in taba wato sai na ji bata wuyana faraja'tu sai na koma faltamastu iqdi wato sai na nemi wannan me wato ainihin sarkatawa fa habasani ibtigha'u tace neman wannan sarkan sai ya tsare ni ai ta'akhartu ana abhasu an iqdi ma'ana ma ne yace nai jinkiri ina neman wannan sarka fa'aqbala alladhina yarhaluna li wato waɗanda suke tafiya da ni a cikin raƙubi din nan cikin haudar sai suka fuskanto fahtamalu fahtamalu haudaji sai suka dauki wato wannan ɗakin na kan raƙubi din farahaluhu ala ba'iri suka sanya shi akan wato ainihin raƙumi na allazi kuntu arkab wanda na kasance ina hawa wa hum yahsibuna anni fihi tace sai sai sun yi zaton cewa ina me ina cikin wannan abu din wa kana nisa'u idzaka khifafan sai take bada uzuri tace a wannan yanayi mata sun kasance ba su da mi ba su da nauyi lam yasqulna tace ba su yi kiba ba wa lam yaghshal yaghshahunna laham tace basimi basi cika ba sun koshi wa inna ma ya'kulna al'ulqata min at'am tace domin dan abincin da suke ci bai kai ya kawo ba abinci ne dan daidai kamar yanzu kenan mu maza da matan ma duka ba su da me ba su da nauyi masu kemun suna sayan abin nauyin nan suna gani duk sati mutum ya je yana gwada kullum me yake raguwa yake ubangiji ta'ala ya yi mana wannan yunwa Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki ya Allah ya farfado mana da tattalin arzikinmu Allah ta'ala ya wadata mu arziki mai ruwa mai albarka to kun ji su ma wannan lokacin mata saboda ba su ci nama ba ta ce ko walam yakhshahunna laham wato ba su cikan daki ba ko ba su kiba ba suna dan cin abinci ne da mai maran nauyi ba mai yawa ba tace falam yastankiril qawmu hina rafa'uhu thiqal alhawdaj tace da suka daga ka dauka mutum hudu za su dauki wannan hawdaj din kuma yarinya irin Aisha radiyallahu anha wacce annabi ya bar duniya ma shekaran ta nawa 18 eh za su dora kun ga mutum sun kai hudu karfafa ba dole su gane me da mutum ko babu ba fahtamaluhu sai suka dora wa kuntu jariya tace na kasance yarinya ce hadithatu sin wato mai karamin shekaru so lokacin da annabi ya aure ta tare da ta shekara ta na tara yawa ya aure ta da shekara shida tare da ta shekara tara wani zai ce ai shekara tara sai ka ce ba ina shekara tara kuma ne da yunwa za su kashe su an gane su wannan lokaci mai akwai abinci mai kyau taba'athul jamala wasaru sai suka tashi raƙumi sai suka yi tafiya kenan yanzu ita ta je ta biya bukata har ta juyo sai ta taba girji ta ji bami ba sarka sai ta koma neman sarka saboda gumbiyan bukatan tana nesa da wannan rindina din da ta juya ta je ta samo su kuma kafin ta samo tunda tana ciki sun tayar an an ta da rindina an tafi qalat radiyallahu anha aisha tace fawajadtu iqdi ba'da mastamarra al-jaysh ta ce bayan rundunan nan ta tafi ta juya ta tafi sai na samu sarkar fajitu manzilahu ta ce sai in zo gurin da wato muka yi sansani walaysa fihi ahad ta ce amma ban samu kowa a gurin ba fa amamtu manzilin ladhi kuntu bihi ta ce sai na nufi gurin da na kasance wato ainihin raƙumin na suka ajiye shi fa zanantu annahum sayafqidunani fayarji'una ilayya tace duk zatona shine za su rasa ni za a iya tafiya ko annabi ya so zai zo gurina ko wani dalili da ya sa su gane mi ba na ciki domin su dawo gare ni fa baina ma ana jalisa tace na kas wato ina wannan lokaci a zaune a wannan yanayi tunda da daddare ne mun ce ko ghalabatni aynaya fanimtu tace sai ido na rinjaye ni sai bacci ya kama ni wa kana safwan ibn al-mu'attal as-sulami thumma zakwani min wara'i jaysh ta ce safwan kuma ɗan al-mu'abbal as-sulami ya kasance yana bayan rindinar can fa asbaha inda manzili ta ce sai waye gari ami a gurin da nake fara'a sawada insanin na'im ta ce daga nesa sai ya hango mai dufin mutum can tunda sahara ne dole in kaga dare-dare aka ce mi can diyan da aka yi mutum ne a gurin fa atani ta ce sai mai wato ainihin ya zo gare ni wa kana yarani qabla al-hijab ta ce daman kafin a saukar da ayin hijabi ya kasance mi yana kallo na ya sanni mana fastaiqastu bistirja'ihi tace abin da ya tashe ni shine fadin shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da bakin ta take fada abin da ya faru abin da ya tashe ta shine yana hango ta ya gane cewa Aisha ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tace fastaikhadtu bistirja'i hina anakha rahilata tace sai na farka da fadin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un din sa lokacin da ya sunkuya da durkusar da raƙumin shi fa wati'a yadaha farakiftuha sai zunguri kafar raƙumin domin ya sunkuya ya durkusa domin me na hau ko magana bai mata ba ya san dole matsala aka samu fanfalaq sai ya tafi ya qudu bin rahila yana jan wato ani ragama raƙumi din nan ina kai hatta a tainal jaish ta ce har muka iso zuwa gun rinduna ɗin nan ba da ma na zalo mu'arrisi na fi naharin zahira ta ce bayan su kuma sun iso madina wato lokacin mai rana ta take fa halaka man halak ta ce wanda ya halaka sai ya halaka wa kanan lari ta wannan ifka abdullahi bin ubai bin salul ta ce wanda ya jagoranci wannan labari shine abdullahi bin ubai bin salul na faɗa muku wancan satin da suka tunkaro madina shi ya fara ganin su kamar yadda ta faɗa shi kuma yana ganin su yace wallahi ma salimat minhu yace na rantse da Allah ba ta kubuta ba kun ga tsinan nan munafiki duk bai san me ya faru ba a baya kawai ya riga ni to daman munafiki biyan da yake akwai uwansa me munafikai sai suka dauki magana mala yake cewa malam mai littafi kenan adal jeshi min ghazwat al-bani mustariq ila al-madina wa fi al-madina akhadha munafiqun yatakallamuna bi hadha al-ifki huna wa huna yace bayan wannan rinduna ta bani mustariq ta dawo zuwa ga madina sai munafikai suka dauki wato wannan labari na kanzan kureye nan da can suna ta yada shi taqulu radiyallahu anha aisha take cewa taqadimna al-madina sai muka fuskanto madina fashtakaitu ta ce wato ainihin sai wato ainihin jinya ta kama ne biha shahran a madina wata guda wannan su yufiduna min qawli ashabil ifki mutane kuma suna ta me wato ainihin aukawa cikin wannan maganganun mutane da suke labarin da bai da asali ku lura wani jarrabawa ta ubangiji tana zuwa sai ta kwanta me jinya don haka ba ta yawo a gari kuma ana zance a kanka wato wani ikon Allah sai magana ta kewaye garin kai kuma bata iso mi ba an rasa wanda zai zo ya faɗa ma da haka in kuskure ma kai ba ka iya gyarawa ba alhali ya kamata in wani abu aka ga kana yi na kure to a samu wani jarumi da zai same ka cewa ruwana ga abin da ake zaton kana yi kana yi amma sai ka ga magana ta kewaye gari wato ainihin baka ma sani ba to Aisha radiyallahu anha tace da ta dawo Madina sai zama wata guda ta kwanta jinya tace wa yaribuni fi waj'i anni la ara min annabi sallallahu alaihi wasallam alladhi kuntu ara minhu hina amra tace wato ainihin sai shakku ya kama ni cikin wannan jinyar cewar irin yanda annabi sallallahu in ba da lafiya yake tausa samun to bana ganin wannan tausasawar da gare shi innama yadkhulu fa yusallim thumma yaqul kayfa tiku iya abin da yake shine in yazo gidanmu zai yi sallama ya shigo sai ya ce ya yarku la ash'uru bi shay'in min zalik tace amma bana me jin wani abu ba ta zaton sharri ne ko wani abu da ya faru ta kola radiyallahu anha aisha Allah kara mata da take cewa hatta naqahtu fa kharajtu ana wa ummu misbah ummu misbah qibal al masani' mutabarrazuna la nakhruju illa laylan ila laylin take cewa har sai da na dan jina fara jin sauki sai na fito ni da ummu misbah wato ainihin zuwa ga gefen Madina gurin da muke biyan bukatan mu kenan ta ce domin kuma ba ma fita mu sai da daddare bayan gari ne da ba su da banɗaki a gida da daddare suke fita domin su mi su biya bukatar su kunga irin ci gaban su na wancan mi lokacin har yanzu kuma wanda suke zuwa karkara sun sani mata yanci ba sa fita sai dai ko da asuba ko mi ko da daddare so da ba su da banɗaki a gidajensu take cewa wa amruna amrul arab al'uwal fil barriya aw fil nuzur fit tanazzul tace sha'anin mu dai sha'ani ne na larabawan farko cewa me in za su biya bukatarsu suna fita ne me sahara bayan gari fa aqbaltu ana wa ummu mislah bintu abi ruh min namshi wato tace sai bayan mun biya bukata sai muka fuskanto ne da wato ummu mislah ɗan ruh ɗan ruh din nan muna tafiya fa atharat fi mirtiha wato wato zaran ko madaurin zaninta sai ya zarge ta tai tuntube da shi fa qalat sai tace ta isa mislah wato mista ɗanta kenan ya halaka faƙultu laha sai aisha ta ce sai na ce da ita bi sama ƙulti tare da wannan abu da kika faɗa a ta su bi na rajulan shahida badara shi yanzu za kina zagin mutumin da ya halarci yaƙin badar wanda allah ya ce wa 'yan badar wato ku aikata duk abin da kuka so na na gafarta muku faƙalat sai ummu misna ta ce ya hanta alam tasma'i ma qalu ta ce ke baki ji mi suka ce ba fa akhbaratni bi qawli ahli al-ifk ta ce anan sai ta ban labarin wannan da ake ta yadawa kun ji duk bata san labarin ba magana kuma ta cika gari ita kuma da Aisha kenan ta fara jin sauki ne sai ta fita sai kuma aka bata wannan labarin ko ta ce tazdadtu maradan ala maradi ta ce aiko daga nan sai jinya ta dawo sai rashin lafiya ta karo akan tada falamma raja'tu ila baiti tace da na dawo gida dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya shigo gare ni fa sallama fa qala kaifa tiku shigo gidan mu yace ya karfu fa qultu idan li ila abawayya tace kai mun me wato ainihin ko ya shigo gare ta sai tace kame izini na je gurin iyayena qalat wa ana hina idin uridu an astayqina al-khabara min qibalihima ta ce a wannan lokaci ne kuma na zo ne wato ina so ne in tabbatar daga iyayena cewar akwai wannan maganar fa'adina li rasulullah sallallahu wato sai annabi ya min izini fa ataitu abawayya tace sai in je in samu mahaifana biyu fa qultu li ummi sai nace da ummi mamana ma yatahaddathu bihin nas me mutane suke fada fa qalat sai tace ya bunayya yake ya ta hawwini ala nafsiki sha take ki sauƙaƙa wa kanki wannan sha'ani fa wallahi laqalla ma kanat imra'a qat wadi'a 'inda rajulin yuhibbuha wa lahu dara'il illa aktharun 'alayha ta ce da wuya mace ta zamo abar soyuwa ga mijinta tana da kishiyoyi face sun yawaita magana a kanta kenan nan ana tana so ta isar mata da sakon cewa in kin ji wani abu to akwai shi fa qultu sai Aisha tace nace subhanallah wa laqad yatahaddathu an-nasu bi hadha tace sai nace subhanallah shin mutane kuma suna faɗan hakan qalat fabittu tilka al-layla hatta asbahtu la yarqa li dam'un wala aktahilu bi nawmin ta ce sai na kwana wannan dare wato hawaye baya yankewa a idona kuma ta ce wallahi wato tsawon daren bacci alamarsa ba na ji a idona sun ma asbahtu abiki ta ce sai na waye gari ina kuka mala yake cewa abba alwahayi fin nuzul wa rasul sallam ya ta'allam mimma yasma'u min kalamin nas wato wahayi yayi jinkiri bai sako ba annabi sallallahu kuma yana jin ciwon abin da mutane suke faɗa dangane ga iyalan shi fada'a ba'da ashabi yushiruhum fi firaqi ahli to anan tsabar yanda magana take yawo annabi sallallahu kansa kawai sai ya fara kiran sashin sahabbansa yana shawara da su cewa suna ga rabu da Aisha wannan duk kisar in ta nuni akan wani abu ta nuni cewa annabi bai san gaibu ba da annabi ya san gaibu ya san cewa kafin ayoyin masu sauko to da yana da tabbaci ya san cewa Aisha bata aikata wannan abu ba to amma annabi Muhammad sallallahu alaihi yanda yake jin magana tana yawo a gari kowa ya dauka yin ta yake wanda mun ji cewa har wasu daga cikin mu'minai sun fada cikin irin su Hassan bin Sabit to sun fada cikin irin su Hamna to wannan yasa annabi sallallahu sai ya fara kiran sashin sahabbai yana shawara da su Aisha take cewa fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib wa Usama ibn Zaid hina hina hina talbatha al-wahy wato lokacin da wahayi ya jinkiri sai annabi sallallahu alaihi kira aliyu dan baffansa kenan ko da usama dan zaid yastashi da su cewa me shawara su ya rabu da aisha ne saboda abun ya shiga annabi sallallahu ya shiga damuwa sosai amma usama fa ashara alaihi billadhi ya'lam fi nafsihi min alwud lahum fa qala usama wato usama abin da ya nuni shine kawai ya sa annabi sallallahu na san aisha sai ce ahlaka ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah ka rike iyalanka wala na'lamu wallahi illa khaira yace mu dangane da iyalanka Aisha wallahi ba mu san wani abu ba sai alheri wa amma Ali ibn Abi Talib amma Ali Allah kara mishi shadda fa qala sai ya rasulullah ya ma'aikin Allah in har kana cikin damuwa ka ji kuntata lam yudayyiq Allahu alayka wan nisa siwa hakati in har ka ji ka takura wannan abu ka kasa dauka wannan labari da ake ta yadawa to Allah bai wato ainihin matsa maka ba sannan akwai mata bayan ita masu tarin yawa wasalin jariya ta stokka yace amma akwai yarinyar da take aiki a gidan a gidanta to ka tambaye ta ita za ta faɗa maka gaskiya idan har an boye maka ko kana shakku to in ka tambayi yaron gida shi kuma zai me zai faɗa maka gaskiya ko ma sun da mutane sun san ma'aikata masinja akwai abin da yake gojewa masa a ma'aikata amma za ka ga aikin sami kamar aiki ne mara amfani ko mai gadin guri mai gadin ma'aikata duk abin da aka fita da shi da saninsa ko ba saninsa da sanin shi don haka ya ce inda wani abu da ake yi ma a bayan idanka to in ka tambayi yarinyar da take mata aiki to ita za ta faɗa maka me za ta faɗa maka gaskiya fada'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam barira sunanta barira sai annabi ya kira ta fa qala yace ya barira yake barira hal ra'aiti fiya shay'an yaribuki tsawon zamanki da Aisha kin taba ganin wani abu da yasa miki shakku kin ga tabar wani ya shigo gidan nan ko kuma ta fita lokacin da bai dace ba ko wani abu ko wani abu da kika gani fa qalat barira sai tace la wallahi ba'akaka bil haqq tace na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya babu inna ra'aitu minha amran aghamisuhu alaiha qat akthara min annaha jariya hadithatu sin ya tace in har akwai wani abu da na gama da zan ce ba ta kyautawa to sai dai dan yarinya ce ita mai ƙananan shekaru tanamu anil ajin fata'ti dajin fata'kul ina dan kawo mata gari za ta ajiye shi ta bacci akuya ta zo ta cinye garin ma'ana in kawo mata cefa ne ita ba ruwanta sai ta ajiye cefa na kofar daki ta shiga daki ta kwanta in akwai wani abu to wannan ne kuma ta riga ta ita ma yarinyar ta ta riga ta tabbatar ku sani annabi sallallahu alaihi wasallam banda yanda ya ji maganar tana yawo ya san matarsa ya take to amma dan adam ne shi sallallahu alaihi wasallam dole akwai abubuwan da yake taba dan adam shi ma yana iya mi yana iya taba shi taqulu aisha radiyallahu anha aisha tace to da annabi ya samu wannan tabbaci usama dan zaid ya ce bai san komai ba dangane da aisha sai alkhairi barira ita ma ta ce bata san komai ba dangane da aisha sai me sai alkhairi ga abdullahi bin ubay bin salil kuma sai ya da maganar yake a cikin madina faƙama rasulullah sallallahu min yaumihi a wannan ranar da ya samu labari daga barira annabi sallallahu sai ya tashi fasta'zara min abdullah bin ubay bin salul sai nemi amar uzuri in har ya taba abdullah bin ubay bin salul saboda ya cutar da shi faqala sai ya ce man ya'dhuruni min rajulin balagani azahu fi ahli waye ne mun uzuri in na dauki mataki akan mutumin da cutar wasa ta kai ga iyalaina fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira annabi ya ce wallahi ban san komi ba dangane da iyalai na sai alheri kun ji abin da annabi sassan ya faɗa dangane da aisha bai san komi ba dangane da ita sai mi sai alkhairi wa qad zakaru rajulan yace sannan sun ambaci wani mutumi shine safwan ko ta al-mu'attal yace ma alimtu alaihi illa khaira shi kansa da suke faɗan ban san wani abu akan sa ba sai mi sai wato ainihin alkhairi wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma'i ya ce sannan bai kasance ba yana shiga gidana wato ainihin sai tare da ni in kaga ya shiga gidana to tare muka shiga kenan kun ga annabi sallallahu shi ma ya shiga ne ya shiga da mama ya ce amar uzuri cewar mi wanda ita Aisha bai san komi ba dangane da ita sai me sai alkhairi shi wanda suke zargin da ita shi ma ba a san shi cewar mutumin banza bane shi ma alkhairi annabi ya ce ya san shi da shi sane ya ce da da wani abu ma to bai ga yana shiga gidansa ba sai tare da shi ko da ko wani abu da barira ta gani da za ta me za ta faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan lafiya فقام سعد ابن معاذ فقال سعد ابن معاذ سيتاش يتي يا رسول الله أنا والله أعذرك منه يتي والله ني ذمك أزري دقا قديش إن كان من الأوس ضربنا عنقه يتي إن دان قبيلا أوس نشي سعد بن معاذ شيني شو قبان قبيلا أوس يتي والله دان سارة كنسر كوايش واتو كوايش وإن كان من إخواننا من الخزرج دان كما قبيلا خزرج يتي كونا أن أمو أمرتنا ففعلنا به أمرك to kai mana umarni duk umarnin da kai shi zami faqama sa'ad ibn mu'awbada sa'ad an ubada kuma shine shugaban kabilan khazraj wa huwa sayyidul khazraj shine shugaban kabilan khazraj wa kana qabla zalika rajulan salihan aisha tace kafin nan dai mutumin kirki ne walakin ihtamalathu ihtamalathu alhamiyya sai dai a lokacin me bangaren shine ko san kabila ne ya dauke shi faqala kadhabta al'amrullah yace ƙarya kake wallahi la taqtulu yace baka isa ka kashe shi wala taqtiru ala zalik kuma ba za ka iya ba kama usaid ibn hudayl dan uwan sa dan mu'az wanda ya magana da farko sai ya tashi faqala yace kadabta yace da abdullahi wato sa dan uba da cewar kai ƙarya la'amrullah wallahi la naqtulannahu fa innaka munafiqun tujadilu 'anil munafiqin yace wallahi sai mun kashe shi kai munafiki ne kana tsara munafikai kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana isar da sako amma masallaci yana so ya mi ya rikice duk wannan saboda maganar Abdullah bin Ubay bin Salul kunje munafiki ya je mu magana shikenan ya ya harbutsa duniya fasara al-hayyan al-aws wal khazraj hatta hammu wato nan take kowa ya fusata cikin kabilo guda biyu din nan wa rasul sallam ala al-minbar annabi yana kan minbari fa nazala yana kan minbari sai ya sako fa khafadahum hatta sakatu wa saka annabi yana tarrashin su sai da suka shiru shi ma ya shiru to kun ji an je masallaci annabi sallallahu ya faɗa irin cutarwa da Abdullah bin Ubay bin Salul ne amma maganar kun ji taso har masallacin me ta haifar da hargitsi Aisha kuma take cewa me wa bakaitu yawmi la yarqa'u li dam'un wa la aktahilu bi nawm tace wallahi wannan tsawon yinin ma sai ya zamo na kare shi ban daina kuka ba kuma ba na jin bacci tsawon dare ba ta yi bacci ba kuma tana kuka yinin ma ba ta daina kuka ba kuma bi saboda abu ne da ya zo mata wani bakon abu ita ta san ga abun hakikanin abin da ya faru ga kuma yadda mutane suka ringa rura wutar magana cewar ga abin da ya faru fasbah indi abawaya wa qad bakaitu laylataini tace wato sai na wayi gari a gurin iyayena alhali kuma me nayi kuka darare guda biyu wa yauman da yini guda hatta azunnu anna albuka faliqu kabidi tace sai da nazaci kukan nan zai yanka hantata qalat tace fa bainama huma jalisani indi wa ana abki tace daidai lokacin da iyayena abubakar da mahaifiyata suna zaune tare da ni ina ta zuba kuka idis ta'zanat imra'atun min al-ansar sai wata cikin mutanen Madina ta nemi a mata izini ta shigo gare ni fa azintu la sai nace ta zo fa jalasat tabki ma'i tace yanda ta ga ina kuka ita ma ta zauna take taya ni kuka to da tsabar yanda ta ga me na shiga damuwa fa bainama nahnu kadhalik Aisha tace mun kasance a wannan yanayi idda khala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa jalas tace sai annabi ya shigo ya zauna ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها tace tsawon wannan lokacin da aka yi labari aka bada wannan labarin akai na ko tace bai taba zama a guri na ba annabi sallallahu alaihi mutum ne dan haka abinda kamar yana faɗa mana yake taba mutum dole shi ma ne zai taba shi dan haka shi kansa ya ji wani abu to amma bai da me bai da hujja na farko wahayi bai sauko ya wanke ta ba ko ya tabbatar masa na biyu kuma shi bai da ilimi wa kad makatha shahrun la yuha ilay tace wata guda kuma ba a masa wahayi fi sha'ani dangane da wato anin sha'ani na shay'un wani abu fa tashahhada thumma qala tace da yazo ya zauna sai muqaddima ya kalman shahada ashhadu an la ilaha illallah hazwa sannan sai yace ya Aisha yake Aisha fa inni balagani anki kaza wa kaza to kun ji duk da shi ma bai zauna da ita ba yanzu ne ya zauna ya ce Aisha abu kaza da kaza dangane da ke ya iso gare ni fa in kunti bari'a in har baki aikata ba fa sayubarri'ukillah yace to tabbas Allah zai wanke ki wa in kunti almamti bi dhanbin idan kuma kin shafi wani abu na zunubi fastaghfirullah wa tubi ilayhi sai ki tuba kun ji wata magana in har ta aikata yace Allah zai tsarkake ta in afwan ta tuba in kuma bata aikata ba to Allah zai bi to wannan maganan ta fi tarwa nana Aisha radiyallahu anha hankali akan komai so da annabi yace fa innal abda idza atarafa bi dhanbihi thumma taba taba Allahu alaihi annabi yace bawa in ya aikata zanubi ya tabbatar ya aikata ya tuba zuwa ga Allah Allah zai karbi tubarsa falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maqalata tace da annabi ya gama wannan maganar ko qala sadam'i ta ce nan take wallahi sai na ji hawayen da yake idona ma ya ɗauki so da girma abin da annabi ya faɗa hatta ma uhissu minhu qatra ta ce sai da ya zama ɗigo na hawaye bana jin shi tattare da ni wa qultu li abi to tun daga babana yana tare da ni ko tun daga babanta ga mamanta ga wannan yar madina da ta shigo ga ta ga annabi sallallahu sai na ce da mahaifina ta ce ajib anni rasulullah ka amsa mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam kashe masa ban yi ba Ƙwala sai abubakar ya ce, Wallahi ma adini ma a kodo da Rasulullah sassai, ya ce, Na rantse da Allah ban san mi zan ce masa. Iyayenta masu ma sun shiga cikin mi, cikin damuwa. La'alla kenan maganan nan a Madina kowane gida, kowace anguwa, kowane gidan rediyo da gidan TV da Facebook da WhatsApp na lokacin maganar da ake kenan. Kun ga haka ko da kissar Annabi Yusuf ita ma ko da da matar sarkin nan. Ina lokaci ɗaya magana ta riga mi ta kewaya gari cewar imratul aziz turawidu fataha qad shaghafa hubba inna la naraha fi dalalin mubin da dama haka mutumin kirki yake duk abin da ya shafe shi kadan farin tufafi ne sai mi sai bayyana fa qultu li ummi aisha tace sai nace da mahaifiyata ajibi anni rasulullah sallallahu alaihi ki wato ainihin ba annabi sallallahu alaihi amsa qalat wallahi ma adri ma aqulu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyata ma tace wallahi ban san me zan ce masa ba تقول رضي الله عنها to anan sai Aisha take cewa wa ana jariya hadithatu sin tace duk da ni yarinya ce ina da karancin shekaru la aqra'u kaseeran min alquran bana karanta abu da yawa daga alqurani fa qultu sai nace da su ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam i wallah inni wallahi laqad alimtu annakum sami'tum ma yatahaddathu bihi an-nas ta ce wallahi na san tabbas kun ji abin da mutane mi suke faɗa wa waqara fi anfusikum wa sadaqtum bi sana hakan ya tabbata a zuciyarku kuma kun gaskata wala in qultu lakum inni bari'a tace wallahi in nace muku ni ban aikata ba wallahu ya'lamu inni la bari'a tace kuma Allah ya san ban aikata ba la tusaddiquni bi zalika tace Allah ba za ku gaskata ni ba wala in i'taraftu lakum bi amr idan kuma nace muku nayi wallahu ya'lamu anni bari'a Allah kuma ya san banye ba la tusaddiqunni za ku gaskata ne wallahi ma ajudu li wa lakum mathalan illa aba yusuf tace wallahi ni da ku bana jin wani misali sai dai kamar na baban yusuf fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasif tace hakuri mai kyau zan yi neman taimakon Allah nake dangane da wannan abu da kuke jin gina shi gare ni taqul take cewa summa tahawwaltu ala firashi ta ce kawai sai na juya na kwanta a shimfiɗi na ma na rabu da su wa ana arju an yi bari anillah ta ce fatan da nake kuma shine Allah ya barantar da ni walakin wallah sai dai ku ji take cewa na rantse da Allah ma zanantu an yunzila fi sha'ani wahyan ta ce da ban taba tunanin wahayi ne zai sako dangane da sha'ani na ba wala ana ahqaru fi nafsi min an yutakallama bil qur'ani fi amri ta ce domin ni na gama rena kaina cewar halk alkur'ani ya zo ya magana dangane da lamarina walakin ni kuntu arju an yara rasulullah sallallahu fi nawmi ru'ya yuballi'unillah ta ce sai dai wallahi fatan da nake shine Allah ya nuna annabi sallallahu a mafarki cewar ban aikata wannan abu ba amma ita bata zaci cewar matsayinta a wajen Allah ya kai har za a saukar da mi ayoyi ba taqul Aisha take cewa fa wallahi ma rama majlisahu wala kharaja ahadun min ahli albayt tace wallahi annabi bai bar wannan gunda yake zaune ba sannan cikin wanda suke zaune akai wannan maganar ba wanda ya fita hatta unzila alaihi alwahyi har sai da Allah ta'ala ya saukar masa da wahayi fa akhadahu ma kana ya'khudhuhu min alburaha hatta innahu la yatahaddaru minhu mithlu al aljuman wato ce sai annabi sallallahu irin tsanani da yake sako masa lokacin da wahayi yake sako masa ya sako mishi ta yadda zaka ga annabi sallallahu koda cikin sanyi ne yana wato ainihin wato yin gumi min al-arab fi yawmi shati koda yanayi ne na sanyi sai kaga annabi sallallahu yana gumi falamma sulli an ar rasulillahi sallallahu alaihi huwa yadhhak yace lokacin da aka yaye wa annabi sallallahu wannan tsanani da yake sako masa sai ga annabi sallallahu na murmushi فكان أول كلمة تكلم بها أن قال تتي مغانا تفرقو دا النبي يي شوا يكي شوا قال أن قال لي شوا يكي دني يا عائشة احمد الله فقد برأك الله أبو نفرقو با أنغم يو النبي صلى الله عليه وسلم وحي النبي صلى الله عليه وسلم يشهد عائشة تقولي وعلا الله يا برن تدكي تقول رضي الله عنها عائشة تتي فقالت لي أمي sai mahaifiyata ta ce da ni komai ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta shi kirin goma annabi sallallahu alaihi wasallam faƙuntu sai na ce la wallah ta ce la ba zan tashi ba la a komo ilaihi ce la ba zan tashi ba wala ahmadu illallah ta ce ba zan gode wa kowa ba sai wa sai Allah fa an ta'ala sai Allah ya sauka da faɗin shi innan ladina ja'o bil ishki usbatun minku wato waɗanda suka zo da wannan labari na kanzan kurege din wasu gungu ne daga cikin ku har zuwa ƙarshen ayoyi da Allah ta'ala ya saukar taqul radiyallahu anha Aisha take cewa falamma anzalallahu hadha fi bara'ati lokacin da Allah ya saukar da wannan abin da ya shafi wato ainihin bayanin barranta na daga wannan abu qala Abubakar sai Abubakar mahaifina ce kana yunfiqu ala misbah ibn usasa li qarabati minhu to Abubakar ya kasance yana daukan nauyin misbah dan usasa wanda mahaifiyarsa ita ta bawa Aisha labarin cewa ga abin da mutane suke faɗa sai Abubakar ya ce wallahi la unfiqu ala misbah shay'an abada yace wallahi daga yau na daina mi shiyar da misbah wani abu ba'da ma qala li Aisha bayan ya ce mi wato ainihin ma qala li Aisha bayan abin da ya faɗa wa wato ainihin Aisha Allah ya kara mata yadda fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da fadin shi wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'a أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم Allah yake cewa kada masu ma'abota dukiya daga cikinku da wadata suna rantsuwar cewar ba za su na ba wa ma'abotan kusancinsu ba da miskinai da wanda suka yi hijira domin Allah ba kada su ce ba za su na taimakon su ba su rantse wal ya'fu su yi afuwa wal yasfahu su kawar da kai ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin kuma ba ku so Allah ya gafarta muku ne wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai fa qala abubakar abubakar yace bala wallah yace tabbas haka ne wallahi muna so Allah ya gafarta mana inni la uhibbu an yaghfira Allahu li yace wallahi ina son Allah ya gafarta mun faraja ila mistah alladhi kana yujri alayhi sai ya ci gaba da irin taimakon da yake bawa mistah sai ya ci gaba ya ci gaba da wato ainihin bashi wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi lamba 2666 Imam Muslim ya rawaito shi lamba 2770 wannan kuma shine hakikanin wato abin da ya faru daga ita bakin wanda abin yami ya ya faru da ita dan haka duk wanda yanzu yake tabbatar ko yake cewa Aisha radiyallahu anha cewar mazinaciya ce ko mutumiyar banza ne wannan ya kafirta an gane ya zama arne domin ya karyata alkur'ani mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar masa wahayi wanda yanzu muke karantawa tunda ake karantawa har kiyama ta tashi za ana karantawa cewar wannan labari ne mi na kanzan kurege wanda bai da mi bai da asali sannan wannan in yayi nuni ga wani abu yayi nuni ga matsayin Aisha radiyallahu anha har a wajen ubangijinta domin Allah baya jaraba bawa ya sanya shi cikin damuwa sai har in yana mi sansa Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara mishi da ta bayanar su sallan man ashaddu nasi bala'an cikin mutane wa Allah ya fi jarrabawa su shiga damuwa a jarraba su koda jinya koda fatara koda talauci koda cutarwar bakin mutane domin shi cutarwar baki dinan ba karamin jarabawa bane malamai suke cewa har yafi saran takobi ciyo domin a ce ka biyo layi kowa yana zindanka akwai cutarwa ko babu kowa surutun keke to Allah ta'ala wato domin ya daga darajar Aisha radiyallahu anha ya jarabe ta irin wannan jarabawa da ta sa ta shiga damuwa don haka idan har kana ta farki na annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma aka jarabe ka mutane suka ringa maka shari suka ringa maka kazafi to kai iyakace mai kai haƙuri kamar yadda Aisha ta faɗa fa sabarun jamil wallahu almusta'an ala ma tasifun dan haka waɗanda Allah ya fi jarabawa shine sune annabawa sai kuma me malamai sai kuma wanda suka bi tafarkin su dan haka in har an jarrabe ka da cutarwar mutane haƙuri zaka yi sannan Allah yana faɗa wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina ashraku adan kathira daman kafirai da mushirikai ba abin da za ku ji a wajensu sai me sai cutarwa don haka mu ma yanzu irin cutar da mu da suke da bakinsu iyakaci me za mu yi haƙuri yanzu za su ce musulmi ɗan ta'adda ne ko mai tara gemu ɗan ta'adda ne wanda ya ɗingila wando ɗan ta'adda ne mai kaza duk haka suke faɗa yanzu abin da isra'il take ita ba ya ta'adda wace haka ne makamai da amerika take turowa isra'il take kashe yara take bombin ɗin asibitin yara ita ba mai bace ba ya ta'adda ba ne amma musulmi shi ne mai shi ne ɗan ta'adda a wajensu da kun ga yadda abubuwa suke mai makaluba ma'akusa da haka yanzu in har kafire suna cutar da mu da magana iyakaci mu yi haƙuri sannan su kuma su tuba domin idan ba haka ba mai allah ta'ala zai kaskantar da su ya kama su wato ainihin da uƙubar shi insha allah ta'ala kuma saboda lokaci a nan za mu tsaya zama na gaba sai mu saurari yakin khandaq wanda shi ma yaki ne da kafirai suka da haɗin bakin yahudawa wanda bai yahude ne ya fara shiga da fice ɗinsa sai da ya hallara kan mushrikai larabawa har dubu goma suka zo su madina domin su shafe musulunci da musulmai amma kuma daidai lokacin da suke kullawa innahum yakiduna kaida Allah ya ce me wa akidu kaida فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولا تحسبن الله ولا تحسبن الله مخلف وعده رسلا لا duk irin waɗannan abubuwa da suke kullawa da dai Allah ta'ala abin da ya ringa musu talala duka sai da Allah ta'ala ya mi ya kaskantar da su wanda kuma suka tuba Allah ta'ala ya karɓi tubarsu insha Allah ta'ala zama na gaba ne za mu ji cikakken wannan bayani akan abin da ya shafi yaƙi na wato ainihin khandaq Allah ta'ala ya mana dace muna tawassali da wannan zama da muke da muke karanta ayoyi da kuma hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala damoyin mu Allah ta'ala duk yayi mana bukatun mu gaba ɗaya ubangiji ta'ala ya biya mana masu bashi cikin mu Allah ta'ala ya biya musu marasa lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya waɗanda suka rasu ko kwanan nan akwai dan uwan mu da ya rasu Allah ta'ala ya ji kanshi da rahama Allah ta'ala ya gafarta mishi waɗanda suka rasu cikin malumanmu da iyayenmu da abokai duka Allah ta'ala ya musu rahama yanayi na ƙasa da ake ciki na matsi na rayuwa ubangiji ta'ala ya kawo mana ɗauki waɗannan shugabanni ubangiji ta'ala ya shirya mana su Allah ta'ala ya bamu wannan damuna mai albarka Allah ta'ala ya sanya wannan damuna ta zama sanadiyan farfadowar tattalin arzikin ƙasar mu baki daya ubangiji ta'ala waɗanda ruwa ya musu barna Allah ta'ala ya mayar musu da alkhairi Allah ta'ala waɗanda ruwa rusa musu gidaje ya cinye musu gonakai ubangi ta'ala ya ci musu canji mafi alkhairi Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma aqsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa bain ma'asik ومن طاعتك ما تقربنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم اللهم عليك باليهود ومن والاهم اللهم عليك باليهود ومن والاهم اللهم عليك باليهود ومن والاهم وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم